alaihi salam suratu yunus darasi na farko kenan a cikin wannan sura mai albarka wadda yau za mu fara bayan tafiyanmu hutu karamar sallah a wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam da ke sabuwar gandu a cikin birnin Kano, Nigeria. Alaramma bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين Allah madaukin sarki yake cewa alif lam ra am wannan kalmomi ko wannan harufa su ne ake ce da su al-huruful muqatta'a waɗanda mun sha yin bayani a kansu cewa Allah shi ya bar wa kansa sani dangane da ma'anarsu ba wani wadda ya isa ya buɗe baki ya ce maka ga fassarar alif lamim ga fassarar hamim ga fassarar sod qaf kaf haya ayin sod alif lam ra da sauransu ba wanda ya sai ce maka ga fassarar su sai dai ijtihadi da wasu daga cikin malamai masu fassara suke ƙoƙarin su fassara su ce lamun dinnan ga ma'anarta mimun dinnan ga ma'anarta ra'un dinnan ga ma'anarta amma dai fassara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu shi sa malamai suka ce kowane abu da ka sani yana da sirri irin nasa sirrin alƙur'ani shine waɗannan harufa da ake ce da su alhuruful muqatta'a التي كانت في بداية السور irin harufan da ake kawo su a farkon surori na alkur'ani alaramma ya karanta mana anan ya ce alif lamra alif lamra ko mutanen hijaz da mutanen ƙasar sham da imam habs da alaran yake karantawa da riwayarsa su suna karantawa ra'un dinnan suna mata fataha alif lam ra kaga wannan ra'un din kenan ta zama mai fataha ce ko haka kuma a wajen alif lam mim ra ai akwai alif lam mim ra ko suratul ra'd ko to wannan ra'un din ita ma ra' bifathin ra'i ne duk suke karantawa amma sauran malamai ƙurra'u suna karantawa bil imala me ake nufi da imala shine alif lamre kaga wannan alif lamra wancan kuma imala alif lamre ko alif lamimre imala kenan sauran ƙurra'u suna karanta suwar shi da sauransu so duka dai ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta haka nan abdullahi dan abbas an samu wata riwaya da ya yi ƙoƙarin fassara ma'anan alif lamra ɗin ya ce alifin ɗin nan ana nufin ana lamun ɗin nan ana nufin allahu ra'un ɗin nan kuma tana nufin ara kun ga fassara ta zo ana Allahu ara shine alif lamri mana ni ubangiji ne ina kallon ku to alif lamim ra ko kuma alif lamim rifa shi kuma menene fassara yace alif din ana nufin ana allam din kuma ana nufin Allahu to mim din fa yace ana nufin a'lamu to ra'un nan fa yace ara kenan ana Allahu a'lamu ara ni Allah ni ne nafi kowa sani kuma ina kallon duk abin da bayi suke aikatawa kenan wannan wani samfuri ne na ra'ayin wasu daga cikin malamai da suka fassara waɗannan harufa ɗin suka ce ga abin da suke nufi idan ma an tafi akan ra'ayin suna da fassara ɗin kenan to ga abin da ake nufi shi kuma wannan shine ra'ayin malamai wasu da ke ganin cewa a to ya za a ce wani abu a cikin alkur'ani ba a san fassararsa ba kenan a cikin alkur'ani akwai wani abin da ba a san ma'anarsa ba suka ce an sani mana tunda Allah ya alkawari ya yi bayanin wannan alkurani dalla-dalla to ga sabai nan suna fassarawa wasu malaman irin sa'id bin jubair Allah ya musu rahama suka ce alif lamra da hamim da nun wannan harufa ne dukkansu sunan ubangiji ne sunan ubangiji ne wasu kuma malamai suka ce a'a waɗannan kalmomi Allah yana kawo su ne don ƙalubalantar kafirai waɗanda suke ganin wannan ƙur'anin magana ɗan adam ne to in kun isa in har kuna ganin magana ɗan adam ne ku ku je ku ƙirƙiro wani abu makamancin wannan ku faɗa a aji ba za su iya ba to shine Allah ya ce tilka ayatul kitabi alhakim to wannan farko kenan suratu yunus alaihi salam malaman tafsiri suna faɗa cewa sura ce makkiya kun san akwai surori madaniya akwai surori makkiya da sauran kuma bayani amma banda wasu ayoyi guda uku a cikin surar wadda za mu zo mu karanta tun daga fadin Allah fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi malamai suka ce ba waɗannan ba makkiya ba ne ba amma dai a dunkulen an tambaye ka suratu yunus suratu yunus yar ina ce makkiya ce makkiya ce sannan wannan ya nuna mana yana mana ishara akan wani abu yunus me yunus sunan mutum ne waye wannan mutumin wani annabi ne allah ya girmama shi ya bashi malamai suka faɗa aka bashi wata sura da sunansa suratu ibrahim akwai annabawan da allah ya zazzaba ya ba su surori annabi ya ambace su da wannan suna kaga wahayi ne ai suratu muhammad akwai ma suratul baqara Allah kenan sa niya ko ta mace kenan namijin kuma sai ka ce sa ita ma tana da abin nan annamlu suratul namlu suratul hud سورة محمد سورة القمر وتا سورة الشمس سورة الليل سورة الضحى سورة الفجر سورة الأعراف توزن الأعراف دبوبي سورة الأنعام مائدة كبكين أبنتي كبكي suratul ma'ida suratul qasas shi ne a ciki akwai suratul musa suratul daudafa duka babu to zaɓi ne na ubangiji haka manzo Allah ya faɗa waɗannan surori so suratul yunus ɗin nan wani annabi ne daga cikin annabawa mai suna annabi yunus can cikin suratul safat Allah yake cewa wa inna yunusa lamin al-mursalin iz abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana min al-mudhadin فالتقمه الحوت وهو مليم Allah ya ce waɗancan tilka wannan tilka ɗin wasu malamai suka ce alƙur'ani ake nufi ayatul kitabil hakim ayoyin littafi ne wanda yake tattare da hikima kenan alkitab huna alƙur'an wasu kuma suka ce ayoyin da Allah ya saukar kafin wannan lokaci shi sa Allah ya ce kafin waɗannan dan tilka ismul ishara ne lil mu'annas al-ba'id suna ne na nuni amma ga mace kuma macen da take nesa tilka sunan nuni ne suna ne da ake pointing wani abu wannan abun kuma ya zama mace sannan kuma ya zama yana nesa zalika shine namijin tilka an gane ko tilkumu ko kuma zalikumu zalika shi kuma ismul ishara ne lil muzakkar alba'id sunan nuni suna da ake nunin wani abu amma wannan abun ya zama namiji kuma wanda yake nesa hadha fa ismul ishara ne lil qaribil muzakkar suna ne da ake nuni ga wani abu amma na kusa kuma namiji hadhihi fa اسم الإشارة للقريب المؤنث mace wacce take kusa ina fata ana fahimta to da dai sauransu to da yake tilka ayatul kitabil karim ay hakim sai a ce waɗancaninka kenan isharatun ne ila ga'ibin mu'annas abin da yake boyayye bayana al-hakim al-muhkam abin da aka kware wajen kyautata shi bil halali wal haram an fitar da hukunce-hukunce na halal da haram a ciki wal hududu wal ahkam da kuma haddoji da hukunce-hukunce iyakoki kenan hakim fa'ilun ne bi ma'ana mufi'il kenan kamar kitabun uhkimat ayatuhu ثم فصلت من لدن حكيم alim to wannan ke cikin hut kuma yana iya zuwa da ma'anar hakim alhakim bi ma'ana alhakim waɗannan sunan ɗaya yana iya goyon ɗaya su ɓace a ɗauka mutum ɗaya ne fa'il bi ma'ana fa'il kenan in ka ce hakim fa'il hakim fa'il fa'il bi ma'ana fa'il Allah ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi li yahkuma bainan nas ka gani fa'il din kenan wasu kuma suka ce ma bi ma'anar mahkum al mahkum kenan al maf'ul al mahkum al maf'ul to shine Allah tabaraka wa ta'ala wanda aka yi masa hukunci wanda aka kyautata shi da hukunce hukunce Allah ya hukunci da aljanna ga wanda ya masa da'a a cikin wannan alkur'ani ya yi hukunci da gidan wuta ga wanda ya fandare masa duk a cikin wannan littafin Allah ya ce a kana linnasi ajaban yanzu mutane suna mamaki ne dan kalmar al'ajabu a larabci halatun ta'tari al'insana min ru'yati shay'in ala khilafi al'ada wani yanayi ne da zai zo ya samu mutum ya ga abin da ba yadda ya saba ganin shi ba shine mamaki yanayi ya zo wa mutum ya ga wani abin da ba yadda ya saba ganin shi ba wannan shine al'ajab a kanarin nasi ajaban yanzu mutane mamaki suka yi an auhaina ila rajulin minhum dan mun yi wahayi ga wani mutum ko zuwa ga wani mutum daga cikinsu shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama yo wani abun mamaki ne dan an ce mun yi wahayi wa Muhammadu yana cewa ko Allah ya ce da shi an anzirin nas mun masa wahayi cewa ka yi wa mutane gargadi a alimhum ma'a takhwifi kalmar al-inzaru al-i'lamu ma'a takhwif ka sanar da mutane abu kuma ka tsoratar da su shine wa anzirin nasa وأنذرهم يوم الآزفة ka tsoratar da su wa bashirin ladina amanu ka yi bushara ga waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim lalle suna da lada mai kyau dangane da abin da suka gabatar na ayyukansu shine qadama sidiqin lada mai kyau dangane da aikin kwarai da suka aikata malamai suka ce kadama sidqin sawabu sidq lada na gaskiya wasu malaman imamul hassan basri ya ce amalin salihun aslafuhu yuqaddamuna alai aiki na kwarai da suka gabatar wasu suka ce rabauta ne ambato wato an ambace su da rabauta wasu suka ce ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce maqamu sidqin la zawala lahu kai bushara wa waɗanda suka yi imani suna da matsayi na gaskiya ba za su taba kaucewa kai ba kuma babu hasara babu tabewa babu wayo Allah na shiga uku kadama sidqin inda rabbihim wani babban matsayi ne a wajen ubangijinsu Allah ya tanadar musu an yi idafar kalmar sidiq zuwa alqadam saboda sifarsa ce kamar misalin ana cewa masjidul jami'a masjidu aljami'a duk abin da yake ya gabata na alheri ana amfani da kalmar kadam duk abin da ya gabata ko kuma na sharri ma ana amfani da kalmar kadam kenan wata irin element ne kalma ce wanda ana iya dora ta akan alheri ko sharri larabawa suna cewa fulanun qaddama fil islam ko kuma fulanun lahu qadama sidiqin ko kuma fulanun lahu qadama su fulanun lahu qadam shar ya gabatar da wani abu na sharri kuma ana iya annasa shi ya zama ta mace kama ka ce qadama hasanatan ko qadama salihatan ko qadam qadamu hasana hasanatin qadamu salihatin waɗannan bayan Allah muminai kai musu wannan bishara ya manzan Allah sallallahu alaihi sallama qala al kafiruna inna hadha la sahirun mubin sai kafirai suka ce tab lalle wannan wannan inna din taukidi ne karfafawa ne jama'a lalle hadha wannan bawa Muhammadu la sahirun mubin wato matsafi ne mabayyani wannan ayoyin suna daga cikin ayoyin da suke bayani yadda kafirai suke zagin annabi sallallahu alaihi wasallam kafiran nan dai da ka san kafirai ne kar ka dauka wasu ne ka san wasu kullun sharrin su ana magana kafirai ya dauka kafiran makka duk wani kafiri wanda ba musulmi ba shi ake ne yawa a san wani malami ne ya zo yana tafsiri ya ta yaba wa mutane barna ya yi wallazina kafaru alaran ma in ya da sai ce ya kafiran makka al-mushrikun ce mushrikan makka to kaga nan kafiran nan fa ba su ba labarin su kenan amma kaga rashin adalcin ya zo ya allazi na amanu kuma sai ya haɗe mu duka a ciki sifa ce kalmar kufurin sifa ne kamar yadda kalmar iman din ma sifa ce ya samu mumini a najeriya wani kuma ka ganshi dan kwatano ne wani muminin dan china wani kuma dan saudiya wani muminin dan america wani kuma dan chadi dukkansu muminai ne ko ba ka bane al-iman sifa kenan sifa ce haka kuma al-kufr din ma shi ma sifa ne to malaman tafsiri suna cewa wannan aya ta sauka ne yayin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo sai mushrikai sai suke tata yanzu shi Allah lamarin nasa ya rasa wanda zai aiko sai ya turo mutum ya rasa wanda zai aiko sai turo dan adam shi ne Allah ya ce a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum ai mutane mamaki suke yi kafirai ake nufi annan annas din suna mamaki ne dan mun aiko wani mutum kuma a cikinsu mai halitta irin tasu yana da ido biyu suna da shi kafa biyu suna da shi hannu biyu suna da shi yatsu na hannu guda goma suna da shi na kafa ma guda goma suna da shi to wani abin mamaki ne haka muka ga dama in ji Allah so wannan jama'a aya na ina so da Allah mu fahimce ta murki saboda lokaci ne da ya kamata in mun yi karatu mu rinka ganewa mu rinka fitar da fikihu na ainihin wato ayoyin alkur'ani kaga wannan ayar tana nuna manzon Allah mutum ne ko ba ka bane kana linnasi ajaban an wahayna ila rajulin minhum rajulin me rajul mutum namiji mun ce da shi ya mutane gargadi to ina waɗanda suke wai don son manzan Allah wai ba mutum bane har ma suna zagin wasu wai ai sun ce manzan Allah mutum ne Ah, to in ba mutum ba menene shi mutum ne mana amma mutum ne mai daraja mutum ne mai ɗaukaka mutum ne mai sharafa mutum ne mai matsayi mutum ne ba irin sauran mutane ba mutum ne wanda yake yana da bambanci gaskiya nesa ba kusa ba kuma amma mutum ne mutum ne yawa wal inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya gaya musu ni mutum ne mislukum irinku ko ba ka bane bawan Allah ne cikin bayi da Allah ya halitta masu yawa ko ba ka bane ko a tahiyya ma cewa muke abduku wa rasuluhu bawan Allah ne manzon Allah ne subhanallazi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا to kaga ashe manzo Allah mutum ne kuma bawan Allah ne wannan shine yaren Qur'ani wanda Allah ya masa rabo da Qur'ani yana iya fahimta wanda kuma ya dirki ruwan bid'a to ba zai iya ganewa ba haka za su je su ta jan kansa a cikin tukunya suna dulmiya shi kuma su hana shi ya gane ga abu zahiri amma sai ya ki ganewa da gangan sharrin dan bid'a kenan kana nuna masa gashi ne na ganin ce a'a a'a saboda an ce masa wai a'a haka suka gaya masa no waɗancan karka yadda da su sun gaya masa wannan su kuma sun ce a yadda da su ko waɗancan kada ka yadda da su mu kuma ka yadda da mu to menene justifying ka ki yadda da waɗancan su kuma wannan ka yadda da su saboda su ba mutane ba ne to Allah ya ganar da mu to sai Allah ya ce um, قال الكافرون إن هذا لساحر مبين تعرف نعم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض Allah ya ce inna lallai tabbas hakika karfafawa ne taukid ne harfu nasabin wa taukidin inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda lalle ubangijinku shine Allah da ya halicci sammai da ƙasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshinsa yudabbiru al'amra shine yake gudanar da da kuma tsara shine a tadbir gudanarwa da tsara al'amra al'amari ya wahdahu shi shi kadai ma min shafi'in babu wani mai ceto ranar tashi alkiyama illa min ba'di iznihi sai bayan izininsa anna shafa'ata ko anna shufa'a lallai masu yin ceto a kiyama la yashfa'una illa bi izni sai da izininsa a wata aralan ce Allah wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun a wata ayar Allah ya ce man dalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi irin wannan ayar kenan ba mai ceto a wajen ubangiji a kiyama sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a gaya musu ceto ga baki ɗaya na Allah ne mulkan wa tadbira mallaka da kuma tsarawa da gudanarwa a hannunsa yake tabaraka wa ta'ala um, wannan raddi ne akan wanda ake ce da shi an-nadr ibn al-harith wanda yake cewa idza kana yawmul qiyama tashfa'uni lata wal uzza an-nadr ibn al-harith ku rike sunansa wani babban arne ne an-nadr ibn al-harith shi izgilanci yake da gatsali yana faɗa wa annabi yana faɗa wa sahabbai cewa in kiyaman nan ta zo wannan lata da uzza da muhammadu ya hana ku bautawa su za su cece ni to shine Allah ya ce ai halittan ma nasa ne sama da ƙasa da abin da ke cikinsu kuma shi ya daidaita a kan shi yake gudanar da al'amura kuma ma min shafi'an illa min ba'di iznihi zalikumullah wancaninku zalikum wancaninku shine Allah zalikumullahu rabbukum lalle wancan da aka ambata muku wancan wanne allazi fa'ala hadhihi al-ashiya wanda ya aikata waɗannan abubuwan da aka gaya muku a cikin ayar khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arshi yudabbiru al-amra wanda yake aikata zalikumullah wancan da yake aikata waɗannan ayyukan shine Allahu abun bauta al-ma'budu bi haqqin rabbukum shine kuma ubangijin ku da ya kamata ku koma zuwa gare shi la rabba lakum ghayrahu ba ku da wani ubangijin in ba Allah ba fa'budu ku bauta masa tauhidi kenan afala tadhakkarun yanzu ku ba ku daukan wa'azi afala tazakkarun afala tatta'izun yanzu ku ba ku daukan wa'azi ba ku wa'aztuwa duk karatun da ake muku ba ku ganewa ubangiji shine Allah mahaliccin kowa mahaliccin komai duk abin da ka gani a sama har ƙarshen sama shi ya halicce ta duk abin da ka gani a ƙasa har ƙarshen sama shi ya har ƙarshen ƙasa shi ya halitta dukansu kuma sammai bakwai ƙasai bakwai Allah shi ya halice su a cikin kwanaki guda shida ba wai dan ba zai iya halittansu a sakon ɗaya ba ba ya yi wannan ne a hankali don ya nuna mana gudanar duniyar gaba ɗaya tana buƙatar a tafi a hankali wai ai darasi ne ya kafa mana kar wani ce a to ya aka yi halitta a cikin kwanaki shida me yasa bai a cikin kwana ɗaya ba a yayi haka din ai yayi abubuwa da yawa da suke nuna kudurarsa da ikonsa halittar dan adam kadai ko a kwana dubu ne ma ya isa ya nuna cewa Allah ya isa ya komai ga ka kai din kai ne dan adam din gashi kana girma amma baka san kana girma ba eh baka san lokacin da kake zarewa ba ko ba haka bane ba bacci gashi nan dai kowa yana yin bacci amma da za a nuna maka wai baccin da muke wanda za mu yi anjima yana ina ne mu je mu ɗauko shi mu kama shi ko mu kore shi yana ina ba san inda yake ba wannan shine ajizul insan din ai gajiya wa dan adam an ce kana da hankali kowa ya yadda yana da hankali amma an ce ina hankalinka ba ka iya taba shi ka nuna shi ba yanzu ba kana da gemu ba ina yake gashi nan ba kana da ido ba ina yake gashi nan ba kana da hanci ba ina yake gashi nan ba kana da baki ba ina yake gashi nan ba kana da kunne ba ina yake gashi nan ina kafa gashi nan ina hannu gashi nan ina kaza gashi nan Allah ya ce saboda dan adam dan adam ne zaluman jahula ne aktara shay'in jadala mai jidali ne sai Allah ya masa wani abu da zai gagara ina hankalinka ina yake ba wanda ya sai nuna hankalinsa babu da bature mai bai bincike da ya san jikin dan adam da ya sai nuna ga hankali amma kuma in an ce baka da hankali kuma kai ta faɗa ta ce ai an zage ka to in ka yi ka nuna inda yake wannan shi ne ke nuna ma dan adam gajiyayye ne bai isa komai ba wallahi rai dukkan mu mun yadda muna da rai muna magana ko ba ka bane mutum gashi na tsaye yana bude baki kawai kaje yana magana to wannan magana a ina ake san'anta ta wacce na'ura ne take haduwa da wacce da wacce take fidda maganar nan yaya aka yi ina ran namu yake aida yana nan mun san inda yake da sai mun rike shi mun hana shi fita wani ya ta ile ce ba zai yi bacci ba saboda kar mala'ika ya zo ya dauke masa ransa bai sani ba ai Allah maganin mutane kenan zalikumullahu rabbukum alhaq ubangijin ku shine ubangijin gaskiya fa abuduhu lalle lalle ku yi masa bauta kada ku saba masa to wai ubangijin da ya waɗannan ya koyan uwana shi ya cancanta ka kira shi ka bauta masa ubangijin da ya wannan shi ya kamata ka kira shi ka bauta masa bai kamata ka bauta wa wani ba Allah ba ba a bautan dutse ba a bautan itace ba a bautan ruwa ba a bautan wata ba a bautan rana ba a bautan dabbobi duk abin da ka sani ko me shi wallahi ba a masa bauta dan bai cancanta a masa bauta ba jama'a wannan shine hakikanin tauhidi madarar tauhidi ka bauta wa Allah shi kadai in dai ka yadda shi ya maka waɗannan abubuwan shine ya halicci sammai da ƙasai shi ya baka ji ya baka gani ya baka ci ya baka sha ya baka kaza ya baka kaza to shi ya kamata ka bauta masa to yaya amma za a wayi gari wani mutum wai yana bauta wa ɗan uwansa mutum annabawan Allah fa aka ce mana fa ba iri ɗaya bane da mu yanzu muka gama karatu muka ce mutane ne su amma mutane ba irin mu mutane ba ga shi birin halittarsu da namu iri ɗaya amma Allah ya fifita su abubuwa da dama wanda dole mun nuna gajiyar misali annabin da muka rayu da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai abubuwan da ya aikata musu yi furubin a gaban su cewa shi annabi ne kuma dole suka sallama suka yadda in banda wanda yake kafirai ne kuma dama Allah ya rubuta musu tabewa da kafirci suka yi jidali suka zama kafirai wadama Allah ce innal insana kafurun mubin mai kafirci ne mabayani a cikin kafircin sa suka ce wata suke so ya tsatsage ya yi addu'a wata ya tsatsage ya faffa da ma wani wuri kuma ya dawo da shi ya yi addu'a Allah ya dawo da shi Allah ya dawo da shi suka ce wai tsafi ne yanzu ba gashi nan suka ce la sahirun mubin ba lalle wannan annabi matsafi ne mabayyanin tsafi kuwa ya kira bishiya fa bishiya fa tana kafe ba ga ta can a nesa ya yi mata magana ce ta taho kuma ta taho ana kallo ta zo gabansa ta kafe ta tsaya yana tafiya kowa yana cikin rana amma shi kuma an turo masa wani girgije yana masa inuwa duk inda ya sai mai inuwa sauran duk suna rana amma shi yana inuwa wannan ba aya bane take nuna cewa mutum ne amma ba irin kowa ba an zo an rasa ruwan alwala an rasa zahir ba ruwan alwala ba ruwan sha ya zo ya kafe yan yatsansa haka kawai sai suka zama famfo a tsakanin waɗannan yan yatsan kawai suke ta tsayayar da ruwa ya cika duk abin da zai cika kuma kowa ya alwala ya sha ya koshi ya tafiya safar da ni da kai dukkan mu gaba ɗaya mun kalli gabar mun gama kallanta in dai muna sallah ba mu san me ke gudana a bayan mu ba ba wanda ya isa ce ga wanda yake bayan sa sai dai in ya duba ya gano shi amma shi manzo Allah idan yana yin sallah yanda yake ganin gaban sa kai yake ganin bayan sa duk wannan alamomi da suke nuna cewa mutum ne amma an nuna maka gajiyar ka kai ba irin sa bane in an ga dama za a iya wayewa a cikin mutanen a yi maka wani wanda ba irin ka ba dan ya nuna maka yadda da kudurar ubangiji gashi ga an ku halitta iri daya amma kuma sai Allah ya bambanta ka da shi mutum ashirin Allah zai halicce su a gida daya uban su daya uwarsu daya amma wallahi sai ga Allah ya fifita tsakanin su da abubuwa da dama wani dogo wani wani gajere wani yadda kaga wada yayansa kuma dogo uwarsu daya uban su dogo har tsawon yayi mai yawa wani baki irin kaninsa kuma kaga uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma ba wani abu aka yi ba fari shi kuma sal kamar bature wani ga kiba ta masa yawa wani kuma gashi nan kamar za a hure shi kuma duk gidansu ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya zalikumullahu rabbukum fa'budu me wannan aikin shine ubangijin ku bauta masa ku sallama masa ya zo yi waɗannan annabawan ya fifita su annan musa aka ce in ya tashi sandarsa in ya ɗaga ta kawai tocila take zama ba yana da sanda ba alqi asak fa idha hiya talqafu ma yafikun wannan sanda a sa Musa ake cewa sandar Musa ya jefa ta da ya wullar da ita matsafa suka yi tsafi duk gaba daya gari ya zama komai da komai ya zama macizai har ya dan ji tsoro قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقف ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى tsafi suka yi wa annabi Musa a matsayin sa na annabi ka gani wa akhrij yadaka fi min jaybika ko takhruj bayda min ghairi su toci light din kenan da sunna ta zo sai bayani kana fitar ka shigar da hannunka a cikin aljihu kana fito da hannun zaka fitar da abu fari mai haske kamar toci light kawai min ghairi su in ba tare da wahala ba in ka ga dama ka ce ba tare da sayan batir ba haka ne wala ba shine wahalar da muke fama ba yanzu wannan ayatan ukhra duk wannan mu'jizozi ne da Allah yake bawa annabawa ya girmama su ya mutunta su to wai me yake nuna wannan yana nuna mana kenan a cikin halittun ma akwai waɗanda ya kamata mu sallama musu mu girmama su dan yan aikin Allah ne wakilan ubangiji ne a bayan ƙasa su ne annabawan Allah da manzannin Allah kaga wannan duk tauhidi ne to mushirkai sai suka zo suna kokarin kore tauhidin an ce in zaka faɗi sai aka kawo maka sunan wasu shehunnai aka ce su zaka kira haka kurin shehun da baka taba ganin sa ba sai a hoto ba abin da ya taba yi maka ba noma yi wa ubanka ba ko ba haka bane ba ba abin da ya maka to me maka shi ba wani littafi ya rubuta na addini ka karanta ka karu ba ba abin da ya rubuta bai da wani ilimin da zai zo rubuta littafi duniya ma ta amfana ai dai tabarga za kurin to ka ga me maka an ce wai in zaka faɗi wai sai dai ka kira shi an zo an jera su an lissafa su an ce duk wanda ya rike waɗannan babu shi babu tozarta babu shi babu lakanta ah to shi annabin da aka turo mana fa kuma shehin nan fa mun san garin su mun san uwarsa mun san ubanta duk mun san su gaba daya mun san kakarsa mun san garin su mun san kabarinsa mun san inda aka haife shi mun san iya adadin shekarunsa mun san abokanansa da wanda suka yi yarinta da shi duk sun faɗa amma kawai wai sai a zo wai a rikide da gangan a rikidan mana wani kawai a ce mana kawai wai shi shine wai za mu zo mu bi shi mu huta masa wai har in zaka faɗi wai ka kira sunansa don haka aka yi taiwa mutane aka kore musu tauhidi aka ɗora su akan bid'a aka ɗora su akan shirka abin tausayi aka ba su hoton shehi suka sa a kiwalda aka ba su hoton shehi suka liƙa ƙofar gidansu aka ce wai maganin rushewar gida aka ba su hoton shehi suka sa a jikin motar su wai ba za ta faɗi ba duk ƙaryar wanda yau akwai ƙarya ma da ta wuce wannan to wai duk hakan bai isa ba kuma sai an zo an gaya muku ƙarar shehin nan fa ya fi kowa aka kira shege aka yabe shi aka zagi Allah aka ce ya fi Allah aka zagi ubangiji aka aka wannan shehin da ya zo mun san shi ga garin da ya rayu ga inda ya rayu kuma annabi Allah akalli ko ba komai wanzan Allah ya riga shi zuwa aka ce wai mu wai wai mu manzan Allah shi ba za mu bi shi ba shehin za mu bi shi ne kullum abin da muke ga mutane yan dariƙa suna kiran mutane su bi wani annabi tunda sun ce abu shehi shehi nan kuma abin da ya zo da shi ya saba da abin da annabi ya zo da shi har ma wani ya bude makiya baki ya ce wai ko muhammadin idan zai zo in zai taso da kabarinsa wai in bai bi shehi wani ba wai sai sun taka shi kaga ya fito fili ya yi bayani yanzu an yi an yi reversing case din muhammadu ma ya dawo ya bi wannan shehin ko mutanen nan suna nan suna jan mutane sallah kuma ana bin sallah da wannan aqidar tasu an yi magana sun kai mutane kara kotu saboda suna da a kudin kaiwa kotu a garin nan ma ga wani wata ran wani kafiri ya zai zagi annabi wani ya bude baki ya ce zai zanga-zanga a yi mu ga zanga-zangan da wani zai inda ga yan uwanku nan da kuke tuciyar yan uwanku ne yan garin ku yan masallacin ku limaman ku yan wane ne ɗinku suna nan suna yawo a gari sun yi wannan barna da ta fita kowane arni ma ba yi musu komai ba ana ta wasa da hankalin mutane an rena mutane hankali wai wai an yanke hukunci a wani da aka yanke mai hukunci yana ina a fito da shi mana a gani a yanke mai hukuncin in ban da renan hankali ba kuna nan kuna zaune wallahi mutumin na wata sai kun gan shi yana yawo a ce ai yayi appeal ai tsiyar hukunci da littafin da ba na Allah ba kenan kuma muna can kalubalanta wai yana ina wai wa ya kama shi yana ina ya za a zo a yanke hukunci akan wanda baya nan a ba mu ansa in wani ya isa ya fito ya ba da ansa ni na kalubalanta a faɗa a gaya wa mutane yana ina kuma waye ya kama shi tuntunin fa sun buɗe masa hanya fa yayi inda zai yi sun zo kuma sun bi malaman da suke magana akan wannan barnar su rufe bakinsu suna amfani da wasu gurɓatattun jami'an tsaro waɗanda suka sa uniform sun kusa ritaya sun kusa su kammala suna so su yi fada da addinin Allah wasan cewa Allah zai yi maganin su ba dan wasu tsinannu ma da suka fi su tsinewa da wulakanta Allah ya maganin su ballantana su wannan yan cin albashi yan jiran na ritaya shi yasa tauhidi da'awa irin ta tauhidi ita ce da'awar zaman lafiya in an raba ku da tauhidin nan to wallahi babu barnar da ba za a kawo muku ba amma in ka rike tauhidi ka huta shi yasa kullun da'awa ta sunna kitab Allah wa sunnati rasulillah alqur'ani sunna annabi su ake kana bude idonka abinda zaka saba da shi qala Allah qala rasulullah kakka yadda a gina ka akan mafarki kakka yadda a gina ka akan tatsuniya kakka yadda a gina ka akan karamatul auliyai karka yadda a ce maka kaza a ce maka kaza a gaya ma Allah ya ce annabi ya ce duk bayanin da malami zai ma da ya je ya kewayo ga qur'ani na izu 60 ayoyi wajen dubu shida da wani abu mun gagara haddace su mun gagara karance su gaba ɗaya ba mu gama aiki da su ba wani ya je ɗebo wai mafarkin wani ya je kawo maka watakila da bawali ma a kugunsa watakila da bayan gida a cike da shi zai wannan mafarkin a zuwa kawo ma a ce ka je kana bauta wa Allah da shi kuma wai ka zo faduwa wai ka kira shi wai wannan kuma wai shine wai daidai kai bari ku ji dole ne mu tsaya mu yaki shirka da bid'a wallahi wallahi ko kwanan mu zai kare wallahi mu yaki shirka da bid'a iya yakar mu in ku aka bari shirka ta yi karfi bid'a ta yi karfi to wallahi tallahi ka daina fitowa ka bauta wa Allah kamar yadda Allah yake so kuma na so ku rinka gane maganganun da waɗannan kafiran suke faɗawa sauran annabawan da suka gabata da irin waɗannan kafiran wannan zamani da suke saka riguna na musulunci mutum ya ɗauki uban rawani yadi talatin da biyar zo ya ɗaura ya cuci mutane kuran kullum carbi a hannunsa kamar na Allah amma kuma zindiki ne a cikin riga yanzu mu ba wani mu yanzu wani rawani fa baya dauka hankalin wani kayan rawani da wani tsummo kara da mutum zai tara da wani uban carbi a hannun sai na ja wallahi ba zai wadatar da mu da komai ba aqidar ka ita ce tafi damun mu me kake kira akai menene da'awarka wannan shine gaskiya sai aya ta karshe Allah ya ce mai mana إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون wannan Allah da ake muku bayanin girmansa da ɗaukakarsa da darajarsa da sharafarsa sai aka ce ilaihi marji'ukum jami'a shine makomarsa take makomakku take gare shi gaba ɗayanku ƙarshen tika tika kowa sai ya koma kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda ilayhi marji'ukum jami'an lalle makomar ku tana gare shi shi Allah wani abu sai ubangiji yace wa'adallahi haqqa alqawlin Allah gaskiya ne ya Allah ka azurta mu da kyakkyawan komawa zuwa gare ka ya Allah ka raba mu da mummunan makwanci bayan kubar duniya ya Allah ka azurta mu da kyakkyawan imani da yadda da haduwa da kai alkawarin ka gaskiya ne mun yadda mun kuma sallama mun miƙa wuya ka yafe mana kurakuranmu وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وبنجي فا شيني الله إنن ديكي فارر حالتا كو شي فاريم من الأدم خلق الإنسان من عدم ya halicci dan adam da babu shi da ina annabi adam ina na na hawa'u babu su amma Allah ya kirkire su ya halicce su yau gashi su suna da zuri'ar da ba san iya yawan su ba annabi ya ce kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku gabaki ne da annabawa da manzanni da wane ne da dogo da gajere da samudawa da yahudawa da wane ne da menene da harisawa da na'ibawa da umami kullukum min adam duk daga adam kuke wa adam min turab annabi adam shi din kuma ba daga wani abu abu ne wanda yake koyayye ba daga turbaya wani abu sai rabbul izzati wannan turbayar da kake gani da ita Allah ya nuna karfin mulkinsa da ilkonsa ya halicci baban mu annabi adam in wani ya isa yi in akwai wani shehin da ake cewa a bishi ya zo yi ya zo yi in ya isa ya hana kansa mutuwa shi shehin suna nan malam sun mutu da tukwane a kawo kansu da azara watakila wasu ma dukansu ake yi kuma kawai a zo a ce wai mu bi su ba ustaz wallahi wani abu yana da ciwo ne wato wai da hankalinmu da wayonmu da tunaninmu a zo wai a ɗauke mu akan abu na haƙiƙa na zahiri a zo a ɗauko mana wani a zo ajiye mana kuma wai a ce mu bi shi kuma a kaɗa mai ƙararrawa kuma a ce kaza wallahi jama'a na san abin da ba ku sani ba ne da yawa a cikin matsaloli irin wannan da irin abubuwan da suka yi ta faruwa shi sa kuke ganin ina ta tafasa daga yau farkon dawowa wallahi mutanen nan abubuwan da suke ba kyau abubuwan ba kyau kuma bita da kullun da ake ta yi ba kyau wai ka duba fa garin nan wai har ya kai lalacewa da wai wa'azuzzuka fa da aka yi akan bayani akan wannan zindikancin da wannan la'ananne tsinanne ya zo ya aikata da shi wanda wanda suka yi shi wai fa har doka ake so a kafa mutane cewa wai wai wai wai kar a sake sa wannan karatun a rediyo ka ji dan Allah wai kar a rinka sa mutane suna ji saboda tsaba a rena wa ahalus sunna wayo samari ku yi ta ɗibar su kuna shiyarin kuna yaɗawa ku yi ta sa shi a shagunan unguwanninku ku yi ta zuba shi a cikin adaidaita sahunku ku yi ta sa shi a cikin tasidinku ku yi ta zuba shi a masallatanku kafin a fara sallar asubahi ko kafin a fara sallar kaza mutane su ji gaskiya in muka bari dan tauhidin nan da yake hannunmu aka rugurguje mana aka rushe mana shi wallahi ba inda zamu Allah shi yake faran halitta ga misalai yana ta nuna mana kamar hannunmu zai taba duk bayanan da ya mana dazu ya wadatar amma sai ya ce fa Allah nan shine yake fara halitta thumma yu'iduhu kuma ya kammala shi na'am wani abu sai rabbu ya faru dan adam a matsayin digon mani ya ci gaba da lura da shi sun mayu ido har sai ya kammala masa halittarsa a cikin watanni da ba su gaza wata shida ba ko wata biyar ko na makamancin wannan subhanallah kaga Allah ya fito da digon mani ya zama mutum komai da dan adam yake da shi yana da shi amma nasa dan karami dan jariri da kai ba yana da yatsunsa amma kanana irin na jarirai ga kafarsa iri ɗaya da ta kowa amma yar karama nan gaba kuma za ta zama babba watakila ka daga ta ma ba za ta dagu ba ga bakinsa dan birit ga hancinsa dan karami ga harshensa ga, ga, ga bakin ba hakori da haka daga baya sun mayu iduhu Allah zai kammala halittar kayansa da Allah babu birkewa a cikin wannan don Allah babu kwarewa a cikin wannan wani abu sai Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai mai aƙida yake gane wannan kuma shi yake jin ɗanɗanon fahimtar abin akwai wani shehi ko wani wali da ya isa wannan da Allah wani shehi ko wani wali ya halitta mana haƙori a turo mana shi daga Senegal haƙori ɗaya kawai muke so ko daga Morocco haƙori kawai ƙwaya ɗaya da Allah haƙori ɗaya inda ba za su iya haƙori ba to ku daina liƙa hotunan su wallahi a ƙofar gidajenku kai gashi a je a yi wani sinadari wani kamfani a mana gashi silili ɗaya gashi ɗaya a aiko mana shi a sa mana shi a ambulan a sako shi a jirgi a kawo mana mutanen da a can garurrukan su ma an yi wance kali da su ba a ba a babin su ake wani kawai ku zo kuna tallata wa mutane anan wani mu- wani mutum dan can yazo yana mamake ce ina mamake ce wannan mu ba a can mu ba a ma san shi ba wallahi tallahi yace yanzu ko yace me yake da mutanen nan Allah da hikima irin tasa dalili ya ɗauke shi wata ran suka je gidan wani abokinsa sai ya gan wasu suna ta masa abin da ana ce wali ne ce ya dungure shi ce yanzu kai da kai wali ne abokinsa ya to tare suke ya san duk abin da yake yi ya ce yanzu kai yaushe ka zama wali kar da kar ne ai aboki da aboki ne wallahi nake gaya muku duk wannan fa yana nan yana rubuce a takaddu ya ce yaushe ka zama wali na zazzare ido mutane kurin suna muku damfara kun kasa fahimta kun kasa ganewa malami idan bai ji tsoron Allah ba ya fi kowa sharri wallahi Allah nake gaya muku malami yanzu nan ina gaya muku wata ran a makka muke wa'azi muna ta mujadala da wasu daga cikin malamai na bid'a ne haka sautu muna dan wasa da shi haka da sauran sai zo yake ta yo ku ai, ku akara maka Allah ku komai haram ku wannan aqida ta ku shi zamu daidaita da ku komai haram wallahi ga yace yace in kuka zo duk muka je muka biya muku guru haram laya haram rubutun sha babu ba zuwa gurin malami a nemi karama babu babu wani makale makale na te da te babu ba sa albarka babu ba neman addu'a za ka yi tafi kaza kaza a je a yi maka kulle kulle a yi maka babu babu ya ce to me za mu ci ni da shi yake gaya mu wannan ya ce me za mu ci ya ce ku je ku yi naku ku ja jama'ar ku mu ma mu ja ta mu shi kenan to kaga kaga haram ma kenan wato abu ya baka shi kenan wallahi ɗiba suke lodi suke gama sosai kuma gama harka ce ta samu wallahi A'a. ta samu a wajen a wajen su ba yawa kana kauce hanya zaka samu wallahi kana kaucewa so jama'a ku fahimta duka muna bayani ne dan mutane su fahimta su kuma gane Allah yana wannan li yajzi alladhina amanu wa amilu salihati bil qist dan yi sakayya ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai bil qist da adalci kalmar al qist a larabci ana nufin al adlu walladhina kafaru lahum sharabun min hamim lalle kafare suna da abin sha Allah kiyaye mu suna da abin sha min hamim na ruwan zafi ma'un harun wato in an ce hamim a larabci malam abu mai mugun zafi wanda ya kai karshe wajen zafi shine wanda idan sun zo za su sha shi suna daga shi tiririnsa kawai yana bin fuska su sai kwarfato naman fuska yana zubewa a cikin abin kuma haka mala'iku za su tilasta musu ce ku daga sai kun sha shi suna sha bakin harshen ya yayyage ya faffarke suna sha yana ƙona musu cikinsu suna kashin hanji suna kashin jini hamim kenan yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid hamim hamiman wa ghassaqa mugun ruwan zafi mai tsananin raɗaɗi haka za su zo suna sha saboda sun kafirce ubangiji bayan wannan wa azabun alimun da kuma azaba mai raɗaɗi bima kanu yakfurun da abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci suna kafirce ubangiji tabaraka wa ta'ala da Allah ka raba mu da kafirci ka raba mu da rayuwa akan tsari na kafirci Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ce makomar mu وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi mai tambaya yana magana ne akan me hukuncin da mutum da gangan kawai ya dauki abin yanka ya yayyanka suturarsa ya kirkita ta yayyanka ta kodin saboda ya yi wani abin dariya wasu su gani ko kuma saboda wani ra'ayi irin nasa mai hukuncin wannan almubazzaranci ne tunda ka ce da gangan ne kuma Allah ya yi bayani akan masu yin almubazzaranci a cikin alkiyama a cikin alkur'ani ya ce wala tubazzir tabdira kada ka yi almubazzaranci almubazzaranci wannan almubazzaranci almubazzaranci din taukiti ne karfafawa ne innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lalle masu almubazzaranci yan uwan shedan ne yan uwan shedan ne wa kana shaytanu bi rabbihi kafura shaytan kuma ga ubangijinsa ya kafirce masa to kaga duk wanda yake ya shiga wannan layi yana almubazzaranci ko da abinci ko da sutura ko da abin sha ko kuma da wani abu da Allah madaukin sarki ya mallaka masa ko kuma ya hore masa to kaga kaga ya zama dan uwan shedan kenan ina jin ko ba a yi maka jawabi ba in an ce maka wani Allah ya ce shi dan uwan shedan menene makomarsa to shi sa mutane ba sa fahimta wani lokaci wallahi yawan sallanka in baka ba abin da Allah yake magana cikin Qur'ani ba za ka wulakanta a kiyama da yawan azuminka da yawan zakarka da yawan kazaɗinka da yawan kazaɗinka ka bi Allah kawai ka huta so wannan in yayi tafsiri akan sutura to ina ga matanmu masu almubazzaranci da man gyada da manja da shinkafa da taliya abinci su rinka wulakanta shi daga wacce tana ɗiban abinci tana zubar da shi ba abin da ya dame ta da bata sanya ake neman shi ba ina yi muku wannan bayanin saboda galibin ko wasu ba su yi rijista ba tukuna nan gaba za su wallahi duk ranar da ka yi aure za ka gane muhimmancin kwayar shinkafa ɗaya yawanin da kwaya ɗaya nan aka hada aka yi kwaya ashirin aka yi talatin aka yi arba'in sai sun haɗu da yawa ne za ka tauna ka san kaci da yawa amma matanmu gaskiya da yawansu suna da rashin tarbiyya na almubazzaranci ga mace an ba ta mai ta soya kwai ko dankali sauran man ba ba za ta iya juye shi ta mai da shi cikin kwalba ko cikin gwangwani ko cikin bokiti ko cikin mazubi ba wallahi malam haka za ta bashi sai gobe kuma in za a dada soya wani dankalin ta afka maka shi a ciki ko da jinsi ta fadawa kai baka sani ba ba Allah kana can kana bacci kana gyangyaɗi ka turo musu a zo a yashe kudajen na a zo a dada soya ma a kai ma kana gamawa sai typhoid sai ciwon ciki sai masifa sai asibiti ba ta kace kuma ta jawo ma wannan gaya muku wani sirri ne wannan ku rinka shiga kicin ɗin ku kuna zagayawa haka kawai ba zato ba tsammani wata ran ka ɗauki numfashin mata ka ka shiga kicin ɗin ta ko ta shiga wanka ka je kicin ɗin kai ta tsurutu ka ga ikon Allah wannan bai shafi wala ta jassa su ba ba yawwa kwarai da gaske to ai kudin ka ne aka ramu kaza kudin ka kan in ka ga za a sarrafa ma shi ba daidai ruwa ya kamata ka bincika ba to suna da wannan ga almubazzaranci da sutura idan mace ta samu sutura da yawa ko wallahi za ta iya ɗiban wasu kayayyakin nata kaga tana goge leda da shi a tamfa mai tsada da ka sai mata mai mutunci mai kwanta wanke ta bawa wani mabukaci ko wata mabukaciya wallahi malam sai ta zuta goge leda da shi ko kaga ana sauki tuwo da shaddar ka mai tsada da ka sai mata za ta sauke tukunyar tuwo sai ta zo ta dauka ta kama shi ba ta da asara gobe za ta zo ta mari da ce ma sai ka je kayan ko ta sabuwa haka suke kayan ka ma in suka rena ma hankali in ka dan dade baka saba shi dai ka ga shi a kicin wallahi saukar ku yi almubazzaranci ba da amfani da masu almubazzaranci da kashe kuɗi da gina gidaje wani gidan in ka ga yadda aka gina shi kai ka san akwai almubazzaranci katanga ɗaya sai a yi wata guda ana mata liƙe-liƙe da makale-makale katanga ɗaya gina ta da bulo a zo a yi mata dressing a zo a makala wannan a zo a rataye wannan a zo a sa fittings a zo a sa kayan wuta a zo a sa karafuna a zo a sa mata fulawa a zo a sa mata fenti kaza a zo a sa mata kaza daga har gadin ta ake yi katanga kwakwalwa kuma makocinsa yana nan ‘ya'yansa ba sa iya zuwa makaranta an koro su wani gidan fa in ka ga yadda ake gina shi yadda ka san wato daga sama aka ɗauko shi aka dire shi ko wani ɗalibi na ne ya mai ce wallahi mana gidan abokina gaba ɗaya a ce ne ya siyo shi na ce kamar ya ban gane ya ce ai yanzu akwai gidan da zuwa ake yadda ka san ana haɗa gado kun fahimci wannan karatun kuwa yadda ka san a siyo gado daga dubai a siyo gado daga kaza to gida guda yanzu ana siyo shi a zubo shi a kwantina yan china sun fara yi eh ya ce kawai abin da ya riga ya san ba shi ba dan china ba ne to kasar wurin ita ma ina jin da wani zai samu kasar ko filin china ya siyo shi daga china zuwa a najeriya to da zai yi ai mutanen mu kuma wawaye ne lamba daya ai yanda zaka gane wawaye mu abba ka ji labari baka ji ana faɗa ba yadda america fa take faɗa take cewa ai su ba su ga kidahumai gidadawan mutane irin yan najeriya masu kuɗin najeriya da masu mulkin najeriya suna daga cikin waɗanda suka fi kowa sata a duniya kuma kudin najeriya yana da yawa a america yanzu wannan maganar da ake ta kokarin ina son buga muku misali mawutar mutanen kano da ake ta kokarin a kwato kudi a kwato kudi a kwato kudi su fa sun san in sun dauki kudin suka kai kasar america suka yi ingila ba bayan da ba za a yi kai kudin nan kana ba su da zai yi ba suna da ka'ida su an zuba kudi ba a kwashe su da bai zai yi ba amma ya yadda ya karya tattalin arzikin ƙasarsa ya ɗauki wannan kuɗi ya kai su ƙasar amerika su gina kamfanoninsu su investin wasu abubuwa obama cewa yawa buhari in suka ɗebi kuɗin 'yan najeriya gaba ɗaya da suke bankuna suka ɗauka suka ba shi ya dawo da shi najeriya to economic ɗin ƙasar amerika su ya girgiza saboda majority mafi rinjayen kudin su ma da shi suke rayuwa su fa kaga duk kafircin nan nasu ba sa sata duk yadda zaka ga ce karnan ingila na america suna cutar musulunci suna waye ka bar su suna yin wannan abin da suke amma su zauna kudin gwamnati su saci kudin mutane ba sa yi ƙarya ma ba sa yarda a rubuto su ne ƙarya ƙarya kuma hatta mata ka duba da harkar zina da ta lalace da waye su ba a can in mutum shugaba ne ba muni yake zama arne ne amma wallahi rayuwa irin ta masu imani yake saboda ba za a gan shi yana wasu abubuwa na ashirin da ba yarda da shi ba to mutanen mu kenan mutum ya je can ne ya sayo gida ya tawo da shi ya kawo shi ya ɗebi kuɗinsa ko ya ɗebi kuɗin al'ummarsa alhamdulillah galibin bincike ya nuna 'yan kasuwa ba su biya yin haka ba amma barayi da suka saci kuɗin mutane suke kai wa waɗannan kuɗaɗen ƙasashe ba akwai fa bankin da ake zuwa mala ake kaji ko ɗaki ne guda za ka siye shi sef ɗin makullin kai naka ne ɗaki ne guda za ka siye shi idan ka ɗebo dalolin da kanka za ka ɗebo ka shiga ka shirya kayanka ka jera kayanka ka tura sabbinka ka sa kwaɗo ka rufe shi ka taho ka sauke sai dai kawai in dalolin sun ɗebi shekaru sun kai wani lokacin da ana ganin sun expire to sai a nemi izinin ka kamfani ta zo a kwashe su a canja maka sababbi amma fa za ka rinka biyan makudan kuɗi na fitar hankali na hayar wannan ɗaki da wannan sabbin da kuma zaman su a amerika da ba ku fahimce ni ba ko a banki ba mutum yana kai kudin sai ajiye ya taho a can juya mai kudin sa ana kaza ba to su akwai can akwai bankunan da wuri za ka je ka siya safe za ka siya guda ko daki guda za ka siya safe ne daga ƙasa har sama iya yawan kudin ka ka zo da su buhu buhu akwati akwati in ka ga dama ba wanda zai shiga wurin sai kai ka shiga ka ɗauki matakala ka jera dalolinka da ka sato ka zube su ka ja kwaɗo ka kula kayanka ka tafi a shekara kurin ka rinka biyan su kuɗin haya na fitar hankali akwai irin waɗannan bankuna kuma amma suna da lissafin kuɗin da ake da shi nawa ya shiga nawa aka ci duk a kwamfutar su duk mutanenmu ne waɗannan suke so lillahi rasuli ya kamata mu ji tsoron Allah ko mutanen mu suna buƙatar wa'azi fiye da yadda kake tsammani abinda zan rufe mana shi yan uwa wannan ya rubuta takarda ya ce ai mai addu'a da Allah yana buƙatar promotion Allah ya mana promotion gaba ɗaya duniya da lahira Allah ya taimake ka dan uwa Allah ya sa ka yi nasara akan abin da ka sa gaba mu ma kuma muna buƙatar promotion ka ai ba wanda ba arawa ba ka buƙata ma na so ya kara gaba daga daga tirela ɗaya ya zama tirela biyu ko daga sim card ɗaya ya zama sim card biyu shi ne yanzu zai babban burin sa tukunna insha Allah wani kuma ya ce yana roƙon wannan majalisi mai albarka ya ya taimaka masa da addu'a dangane da wata bukata sai ce Allah ne da kowa gida lafiya sannan kuma an umarci a gaya wa mutane cewa shi wani shugaban kasa namu muke tare da shi yanzu kowa ne ya ji irin ayyukan da yake kowa ya sani kuma kowa ya gani a iya dan wata ɗaya ko wata biyu dan watannin nan da aka yi kodin da zaɓin wato lalitar gwamnati ta ƙasa ta tara kudin da ba a taɓa tsammanin ta tara ba kuma kudin automatically sai ruwa haka kawai bai ma yi magana ba fatakun nan su kansu efcc dinan da kaga suna ta aiki suna ta yin aiki ne a ceto su ma fa sun kama aiki ba a ma fa biyo kansu ba tukunna aka fara shafa kawo kansu tukunna shi yanzu abin babban abin da ya dame shi harkar boko haram dinnan da ya za a ya samu wa mutane albashi ya dawo da waye-waye da sauransu inda kantun da ba ya albashi malam mutane suna ta ɗiban kuɗi da suka sata wuri na dukan wuri daloli suna dawo da su haka kawai mutum zai je sallama ya ce ni dai na dawo da nawa a rubuta don Allah ya malam mutum ne fa wannan ni mamakin nake mutum ne fa ɗan adam abubuwa suna tafiya wasu kuma ana nan suna ta yanke-yanke suna ta tura malamai rufaffun malamai marasa mutunci marasa imani ana tura su umara su je su yi addu'a wai Allah kifar da mutumin nan ka duba fa dan Allah wasu suna nan sun rasa inda za su gudu tunda duk duniya babu kasar da ta ba da kofa cewa idan wani mabarnaci dan Najeriya ya gudu to za su rike shi shi yasa duk miyagun suna nan a zaune suna ta Allahumma sallim Allahumma sallim yanzu kuna gani a jarida yau an faɗa a kafafen labarai ana faɗa duba dai obasanjo shi suka ta yi kaza suka ta kaza shi kansa ya fara tsurewa a yi dai shi ma akwai kashi a gindinsa ya wannan tsohon barnar da ya a ƙasar nan ba ta fita kowa ba to shi ma ka san yana hanya ba kyale shi zai ba to shi ma mai malafan jiya wuf ashe yana nan shiru kuka mun ɗauka baya yif sai ga shi a gidan shugaban kasa kuma suka yi sharri suka hana kowane ɗan jarida shiga to kai dai ka san ko ba komai alfarma ya je nema kuma dabarar da aka yi ka san malam in kana so ka rushe babban gida wato gefe gefen sa zaka ringa buga in kuna so ku je Saudiya ku ga yadda ake rushe bene mai hawa 150 wato daman ashe idan sun zo ginin daga ƙasa suna masa wato wasu malika wanda da sun cire su kwanciya kawai zai za a hau a cire dukkan wani windo wani ac wani gado wani wani abu da sauransu igiya ce za a daura daga sama daga ƙasa sai a shiga a kwakwance wasu abubuwa da aka harhada tirela guda ɗaya tana jan sai banda saboda an cinye an rarake ƙasa to yanzu dabarar da dattijan nan ya yi dan kar a zo ana ta yada ai ya kawo shugaban kasa ya fara bincikan sa bai kula shi ba bai ce me uffan ba bai masa komai ba amma ya fara bibiyar yaransa ana bibiyar yara wannan ya saci dala biliyan kaza wannan ya saci dala biliyan kaza wannan ya saci dala biliyan kaza wannan ya man fetur din nan kuma nan danyensa suke ɗiba su fita da shi su sace ministoci kuma da sanin wannan mutumin mai malafan nan muna nan muna sati guda a layin mai a nan su kuma sun sace man suna ta fita da shi duk ya ce an kawo masa listin a kyauce kuma a banza ba ake kawo masa labaran haka kawai dama kasar najeriya akwai munafurci ana ana yin abun ana lura da kai so da wani ya zo yana neman labari sai a ta kai masa kyauta to kaga tun da an fara rarakan kannansu da 'ya'yansu da waɗanda suka yi scandals ɗin da su kaga dole su shi ko wannan mutumin da kake gani wannan mutumin da kake gani Allah da ya halicce shi kadai shine zai daga wa kafa sai addinin sa wallahi na ga mu murdan mutum ne fiye da yadda kowa yake tsammani bai da kyau sha'aninsa sosai a dai harkar bincike da neman gaskiya ai ka gan shi yadda yake a motsi daga ganinsa shi da wani duniyar ma ba su dame shi ba wallahi ku lura da hular da yake sawa na rantse da Allah noma irin kulunan ne da ake sai da su a kasuwa dubu bakwai dubu uku dubu hudu Allah wata ma bata kai gaba takalmi ko agogo kuma ku riga da yadin da yake sawa yadin ku lura da shi sosai wanda suka san sutura ba wani kayan kirki ba ne rayuwa ce ta alallaba to kaga ku tun da bai ci ba bai more ba ai ku bai bar wani ya ce more ba so gaskiya yana bukata addu'a babban abin da yake bukata addu'a ba ku ji ba wannan manajan ko assistant manajan director da aka sa na NNPC yana ta masu congratulation congratulation ya ce fili guda a jarida ya ce ba don Allah mutane na Najeriya a daina masa congratulation a daina masa congratulation kaga ba ba musulmi bane yace shi abin da yake bukata a yi masa addu'a Allah ya sa ya gama lafiya shi zamanin duk abin da ake wasa ake yin ana so za a yi aikin za a yi aiki ka zo yanzu ka ga sojojin najeriya yadda suke aiki aiki aiki yadda su yawai sojan najeriya wayar shi ne za a nuna ya fito yana press of yana daura bindiga yana kwance ta yana kaza yana kaza yana kaza da to an bashi da bindiga ta shekara arba'in wallahi tallahi galibin sojojinmu na najeriya bindigogin da suke rike da su sun haife su tsofaffin bindigogi ne sun gama isra amma a haka za su rike so kaga akwai nau'i na canji a kasar so ina gaya muku mu talakawa gata ne ubangiji ya mana wallahi wasu abubuwan idan ana gaya maka yadda abubuwan suke gudana abin zai baka mamaki kuma za ka san lalle Allah ya yi niyyar ya taimaka mana amma fa akwai bukatar mu dafa wa wannan mutumin taimaka masa yanzu a cikin su 'yan jam'iyyar tasa damun mun fada mun ce kada ku saki jiki akan kowaye ko ba ka bane ko shi din ma mun ce mu masa addu'a ne ranar da ya kauce kuma za a karanta masa gaskiya shine gaskiya guda daya yanzu a cikin yan jam'iyyar tasa daga gwamnoni da sanatoci da yan majalisa ai akwai wanda sun zauna sun yi mitin sun duba duk mun sani muna gani muna karantawa ana nunawa sun zauna sun yi mitin sun duba sun dubo suna ga cewa wannan tsohon ba zai bari a ci gwamnatin nan ba busasshiyar gwamnati kawai ma wasu ma sun ce masu azumi za su yi kawai wai busasshiyar gwamnati ba za a yi walwala ba yanzu dinnan ko gobe ka je abuja nan ka ga yanda da ake hada hada ake walwala ake rashin mutunci da kuɗi a hawan motoci masu tsada yanzu kana jin tsoron ka hawan motar miliyan kaza dan ba mamaki abi a ga ina ma ka sauka tukunna a bincike ka ina ka same ta wallahi dry zaka ga garin dry komi ba tukun ya dan tsaya tukunna ana nema a gaya abin zai jira tukunna to sun duba sun ga ba wannan wadaka da badakala da kuɗi ba za ta yi ba yanzu jiyan nan ya ba da doka jiya jiyan nan ta san shi hankali ya yake abubuwansa ya ce to ya kafa doka duk ma'aikatan gwamnati bai yadda a buɗe account biyu wajen ajiye kuɗaɗen gwamnati ba kowace ma'aikata kowane inda suke ajiye kuɗi account ɗaya yake su ɗaya rak kaga wannan zai iya taimaka masa ya san gaba ɗaya zuciyar kasar da kudin kasar gaba ɗaya duk a kwamfuta ɗaya za a iya loda masa kowace ma'aikata ga account ɗinta ga abin da take da shi ga kuma source of income ɗinta ya riga sani kuma ga abin da ake expecting idan ba a samu da yawa ba kaza ne an samu da yawa kaza ne duk yana da ma'aikatan da za su yi masa to kaga ya za a yi sata tunda mutum ma wani ma za a zo a ba da wani abu sai ya ce a tura wani account sai ya sa personal account ɗinsa kawai sai ya sa sunan dansa jariri da ba a haife shi ba to waɗannan mutane da suka duba sun gaba da ba su yi bai za suna nan fa an fara mitin za su yi dikamfin za su zo su kafa ƙungiyar da adawa da za su yaƙi wannan mutumin su da fa da alfarmarsa da darajarsa da taimakon addu'an talakawa aka zaɓe su fa haka ba suka zo ba wai dan ana son su ba fa aka zo aka jefa musu ƙura'a tunda an ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza aka yi kun ga su yanzu sun juya sun ce za su yi faɗa da shi za su yaƙe shi waccan gwamnatin da ta yi barna ɗin za su koma su samu miyagun ciki wannan da dama yan uwansu ne abokanan su su haɗa ƙarfi da ƙarfe wai 2019 ko 2000 kaza za su zo za su yi ɓari tun daga yanzu kuma suna da tuta irin tasa suna jam'iyya irin tasa to shi yasa muna gaya wa mutane ku san su ku gane su duk wanda aka faɗi sunansa wallahi kada ku bashi dawo garin saboda tsinanne ne munafiki ne ba su kyawun al'umma ake duk wanda zai goyi bayan sata ya goyi bayan zalunci ya goyi bayan badakala da kudin al'umma kuma ya zo ya ce zai faɗa da wannan mutumin a yanzu a haka bai ma zo yi komai ba to kun san wannan mutumin duk wanda yake wannan kun san babu Allah a cikin al'amarinsa so abinda za mu yi ta faɗa wa mutane muna maimaita musu addu'a kar ku daga kafa tatsar kuɗi ni dama duk maganar da aka ce wani a jalayi a jalayi din nan ni tuntunan dama ni ban yadda da wani abu an faɗa ma rai na ɓace a jalayi an jalayi an yanke mu an tafi kenan a lalumo su a binciko su su ɗebo kuɗin mutane su bayar kurum mutum kudin da ya sata ya bara a mana aiki mu ma mu dan walwala ko kuwa ya